الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da horewarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan rana ta asabar asabar ɗin ƙarshen wata wanda yake daidai da 27 ga watan safar girman zan Allah sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya zo daidai da 26 ga watan goma miladiyar 2019 ba don komai ba sai domin haduwa domin gabatar da muhabara wacce aka saba shirya wa malamai ake haduwa a masallaci guda na ahalus sunna a wannan yankin domin kara dankon zumunta da haɗin kai da karantar da juna addinin allah ta'ala muna fatar da Allah ya haɗa mu a wannan haduwa ya tara mu a gidan rahamarsa gobe alkiyama lokacin da shugaban izala malam usman bala bakori yake sanar da ni sabon cewa wai ne zan gabatar da muhabara ta wata-wata da malamai ke a wannan anguwa na ya mamaki kwarai har na kasa gane sako yake bani isar mu wani malami kila sunan mu ya zo ɗaya ko ni da yake nufi saboda a iya sani na malamai su suke gabatar da muhabara irin wannan ba a fara ba wa dama da ƙananan ɗalibai wanda kila karatun su bai nisa ba domin su taya irin wannan matsaya su gabatar da wata kalma ta ilimi amma yadda tsarin yake da tarbiyyar da aka ɗora mu akai shine a duk lokacin da shugaba ya ba da umarni ba mu da zaɓi face mai biyayya sai na ga bayan da zaɓi face ga umarnin shugabanni na in zo in tsaya a wannan taro wanda ya cika da malamai na shugabanni na da iyaye na don kuwa ɗalibai na ilimi a bisa wannan dalili nake roƙon mu alfarma ta a yi mana afuwa a kawai da kai game da wasu abubuwa da za a saurara da gare mu domin kamar yadda kuka sani ɗalibai ne mu na ilimi kullum muna kan hanya ce neman ilimi ba mai kwari ba tana iya yiwa abin da aka saba saurare daga wajen manya-manyan malamai ba shi za a ji gare mu ba to sai a yi mana uzuri kuma a je a neman ƙarin bayani daga wajen asalin malamai waɗanda su suka ansa sunan malinta muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai mu faɗa abin da yake daidai ya ba mu iko yin aiki da abin da za mu saurara sannan ya dora abin da muka faɗa kuma muka aiwatar a cikin mizanin ayyukan mu kyawawa kamar yadda malam ya gabatar cewa maudu'in haɗuwar tamu ta yau zai kasance ne fadlu la ilaha illallah wato falalar kalmar tauhidi kalmar shahada mafi girman kalma mafi daraja lafifin shiga musulunci lafifin shiga aljanna katangar karfe daga shiga wuta wato kalmar shahada la ilaha illallah a gurguje a wannan haduwar tamu muna son mu iyaka bakin kokarin mu ga mun kawo bangarori guda hudu wanda suke da alaka da wannan kalma abu na farko shine ma'anar ita wannan kalma din ta la ilaha illallah abu na biyu rukunnanta domin kalma ce wanda ta tattaro rukunnai manya guda biyu abu na uku wasu abubuwa ne wanda ita kalmar la ilaha illallah take kunsa ko da ba a ji ta ta zo karara ba abu na hudu wasu sharda ne wanda ita wannan kalmar sai in ta cika sannan za ta amfani wanda ya faɗe ta kuma ta yi masa tasiri sannan kuma gobe alkiyama ya ga amfanin ta gare ta sannan a ƙarshe sai mai bayanin wasu daga cikin falalolin wannan kalma ta la ilaha illallah idan Allah ya ba mu iko za mu kawo guda goma sha biyar a gurguje abu na farko ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah ma'anarta harafi da harafi a hausa shine la ilaha babu abin bauta illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala abinda take nufi shine babu abin bauta amma a ma'anar da a asalin hakikanin abin da yake a ɓoye a ma'anarta ta larabci akwai kalmar da aka cire ta ce bi haƙƙin babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wanda ke shi kaɗai ba shi da abokin tarayya an tambayi shekul islam muhammad bin abdul wahab allah ya ji kansa aka ce menene ma'anar la ilaha illallah sai ya ba da ansa da fadarsa yake cewa hiyal fariqatu bainal kufri wal islam wannan kalma ita ce wacce ke bambancewa tsakanin kafirci da musulunci yasa a lokacin da wani Allah ya nufashe shi da tsira da kubuta duniya da lahira ya zo gaban wani cikin musulmai da nufin kalban musulunci to kalmar da ake so ya faɗa da ja masa layi daga inda ya baro kuma ya shigo inda yake so domin ya tsira shine ya faɗi la ilaha illallah so daga shine ma'anarta alfarifatu bainal kufri wal islam al-irabance ita wannan karmace la ilaha illallah domin mun san tasirin larabci wajen ba da hakikanin ma'anar kalmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sabonta isar ma bayan na aljanu da mutane to idan muka koma a irabance za ta mana tasiri mu ƙara fahimta wani sirri daga cikin wannan kalmar idan aka ce la ilaha ita wannan ladin annashiya ce lil jinsi idan aka ce ilaha shine zai zama to ismi la annaki fil jinsi din wato wanda yake mabni ne akan fatha amma khabarin la annaki fil jinsi ya zama to ma'azufi takadirin sa shine haqqun la ilaha haqqun ay la ma'buda bi haqqin babu abun bauta bisa cancanta ita kuma illa din harafi ne na istisna'i wanda ba zai tasiri ba saboda ya riga jumla ta fara da la annafiya ko da ita kalmar ta cika wanda kuma Allah zai zamanto musasna wanda zai zamanto badali ne na khabarin la ilaha haqqun haqqun da aka ce Allah akan wannan maganar ne shekul islam ibn taymiya yake cewa kuskure ne mutum ya ɗauka cewa kalmar da za a kaddara idan aka ce la ilaha ya zamanto la ilaha ma mawjudun ke dole sai ya zamanto haqqun babu abin bauta wanda yake saman me sai Allah ake a kuskure domin akwai abubuwan da ake bauta mawa duk da basu cancanta ba kuma basu zamanto su ne na gaske wanda suka cancanta a bauta musu ba amma akwai su saboda haka abin da ya kamata a kaddara shine haqqun babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah din subhanahu ta'ala kalma mafi girma mafi tasiri a cikin wannan kalmar shahada ita ce kalmar al'ila shekul islam Allah ya ji kansa yana cewa idan aka ce al'ila ana nufin al-ma'alu in aka ce al-ma'alu ai huwa allazi yastahiqu al-ibada shine wanda ya cancanta da abauta masa saboda haka idan aka ce al-ilah da ma'anar al-ma'bud wannan ita ce ma'anar da jumhurin malamai ko ma iya cewa gabaki ɗayan suka tafi malaman lugha malaman tafsiri da ko malaman fiqh sannan tunda an ce ne la ma'buda al ma'bud kenan akwai kalma ta al ibada wato kalma ta bauta ita kuma wannan al ibada din ismun ne jami'un suna ne mai gangamewa da kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu da dukkanin abin da Allah yake so kuma yadda da shi min al aqwal wal af'al wal i'tiqadat al zahira wal batina na daga magana da ayyuka da abin da ake kudurtawa a cikin zuciya waɗanda suka bayyana da waɗanda suke a ɓoye a dunkule ita wannan kalmar ta la ilaha illallah tana da rukunai guda biyu rukuninta na farko shine la ilaha rukuninta na biyu shine illallah la ilaha tana fa'idantar da korewa wato na fayi ne illallah tana tabbatar da tabbatar da wanda ya cancanta da abota mata shi yasa yana daga cikin abin da nake ganin ya kamata malaman mu sun sanya shi a cikin almanahin lafziya na malam bahaushe wasu lafuzza da ya kamata mu nisanta faɗa shine idan wani abun mamaki ya faru sai mu ce la ila sai ya shiru to kun ga ko wannan ba karamin kuskure bane domin ka kore kuma baka tabbatar ba a kore wannan babu wanda bai fita ba saboda ka ana da buƙatar kai gaggawa tabbatar da wanda ya cancanta ba da abota masa dan ka ce la ila babu abun bauta to babu kenan gaba daya har akwai so daga kuskure ne idan wani abun mamaki ya zo ga mutum sai ce la ila sai ya shiru dole sai ya faɗa wato tabbatar da wanda aka kore mu wannan bautar saboda haka wannan bangaren ta na farko la ilaha nafayi ne korewa ne me ake korewa nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah tana kore duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba sai rukunin ta na biyu shine al-isbat illa Allah sai Allah wannan kuma isbati ne ga wato wanda yake shine wanda cancanta da abota masa wato Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da ke goyon bayan cewa kalman nan da aka yi hazafin ta cikin la ilaha shine haqqun fadar Allah subhanahu wa ta'ala in suratul hajj zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil الإمام ابن القيم ينا cewa دلالة لا إله إلا الله ينا تبتد إثبات الله سبحانه وتعالى kuma cewa la ilaha illallah girmansa da saƙon da yake isarwa zuwa ga bayi ya fi ƙarfin mutum ya ce Allahu ilahun da mutum ya ce Allahu ilahun da ya ce la ilaha illallah to in ana son saƙo wanda ya tattara duk abin nema to cewa la ilaha illallah ya fi domin idan ka ce la ilaha ta ɗauko wasu ɓangarori guda biyu wanda ɓangarori ne na tsira da kubuta ga dukkanin musulmi wato akwai mabda'ai guda biyu akwai mabda'u takhliya akwai mabda'u tahliya wato akwai matakin farko shine mutum ya kubuta ya tsira ya tsarkaka daga dauda daga kazanta daga shirka daga kafirci shine kuma yakfur bi tagut ya kafirce mu tagut la ilaha kenan sannan sai ya biyanta da mabda'u tahliya bayan mutum yayi wanka ya tsarkaka da kenan najasa to sai ya zo sai ya ado shine illallah face Allah subhanahu wata'ala amma da mun ya ce Allahu ilahun to ai bai kore komai ba gaba ta gaba wasu abubuwa ne wanda suke ɗaukar ma'anar la ilaha illallah ko da a zahiri a fili ba a ambace su ba lallai kalmar la ilaha illallah ita ce kalma ta ikhlasi ikhlasin nan kuma na tauhidi da ibada da nisanta shirka ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala na cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa ga dukkanin bayansa cewa ta sani lalle babu an bauta bisa cancanta sai Allah saboda haka kenan la ilaha illallah kalma ce ta tauhidi abu na biyu ita ce kalma ta taqwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وألزمهم كلمة التقوى تكفي كلمة التقوى تكفي لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله تكفي العروة الوثقى wato igiyar nan mai karfi wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa man yu'min billah wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha yana ɗaya daga cikin abin da ke ɗaukar ma'anar la ilaha illallah shine al-hasana kamar da Allah yake cewa من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون هنا لقد معنى لا إله إلا الله وشين العهد wato alkawari mai karfi wanda bayi za su ɗauka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa la yamliku na shafa'a illa ma yattakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda al-'ahd anan shine la ilaha illallah shine kalma ta haq magana ta gaskiya wanda Allah yake cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sannan suna ɗaukar ma'anar al masalul a'la inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa lahul masal a'la fis samawati wal ard ita ce al husna kamar yadda Allah yake cewa fam amma man afa wa taqa wa saddaqa bil husna yana ɗaukar ma'anar القول الثابت كما عند الله كتوى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سنوكما wannan ita ce tambayar da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ga manzanni da kuma waɗanda aka aiko musu da manzannin kamar da ke cewa fala nas'alan ladhi ursila ilaihim wa la nas'alan al mursalin lalle za mu tambayi wanda aka aiko musu da manzo kuma za mu tambayi manzannin sai dai ita wannan kalmar ta tauhidi ta la ilaha illallah ba wai ana nufin mujarradin faɗinta da baki ba a lokaci guda ko mutum ya jayyace hakikanin ma'anarta a'a in ba haka ba sai mutum ya kama da kafirai da kuruna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim so daga abin da ake da bukata da wannan kalmar ta la ilaha illallah shine al-i'tiqad bil qalb ta a zuciya ونطق هذه اللسان ده فرتا أحرشي ولا عمل بمقتضاها كما دا أيكي دا أبن دا تكي هكم تاوى تكي نوسن تروى كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية كفدا ɗaya daga cikin baitocin da ake dangantawa imanu na billahi bai na salatatin kawulin mu'amalin wa shekadi janani wato imanin mu abubuwa guda uku ne faɗa aiki da kuma kudurta a cikin zuciya saboda haka ba kawai mutum ya ce la ilaha illallah ba amma zai jin komai a zuciyarsa dole mutum ya faɗa a lokaci guda kuma ya san ma'anarta sannan kuma ya so kalmar ya so masu faɗanta sannan ya ƙi waɗanda suka saba mata ya ƙi waɗanda wato suka ƙin imani da ita wannan shine zai kai mu zuwa ga gaba ta uku kamar yadda muka ambata a farko wasu sharɗa ne wannan kalmar sai in sun cika sannan za ta yi wanda ya faɗi ta tasiri a duniya da kuma lahira lalle la ilaha illallah tana da sharɗa masu girma wanda idan an cika za su amfani mai faɗansu kuma dukkanin wanda bai cika sharɗan ba ko da ya furta ta da baki to ba za ta amfane sa ba kuma ba za ta masa tasiri ba a gurguje wa'annan sharɗan ga su kamar haka na farko shine al-ilmu bi ma'anaha shine dole ne sai mutum ya san me ya faɗa kenan da wanda bai san menene la ilaha illallah ba kawai za a ji ya zai ce la ilaha illallah to ya faɗa dai ya faɗa amma ba ta masa tasiri ba kuma ba za ta amfane shi ba wajibi ne zamanto ya santa nafyin wa isbatan ya san me take korewa me take tabbatarwa to daga wanda ya faɗi wannan alhalin bai san ma'anarsa ba ba za ta amfane shi ba abu na biyu al yaqin dole ya zama yana da tabbas tabbas ɗari bisa ɗari wanda ke kawar da shakka wanda ke kawar da zato wannan shine yake ba da kamala ta ilimi wanda shine almunafi da shakki wa rai wanda ke kore dukkanin kokonto da kuma wato jin raɗaɗi ko kuma ɗarɗar game da ita a cikin zuciya sharaɗinta na uku ikhlasi wajibi ne sai mutum ya faɗe ta a lokacin da zuciyarsa take wanke yana da fatar Allah kaɗai da wannan kalmar wato al-ikhlas al-munafi li shirki kenan kuma wannan shine jilalar wannan kalma din ta la ilaha illallah shar'in ta na hudu shine as-sidq gaskiya imani na gaskiya wanda yake koya dukkanin munafunci munafunci na aƙida wanda ke cikin zuciya in ba haka sai mu ce ya zama cikin allazi ne ya kuruna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sharadin ta na gaba shine almahabba wajibi ne mutum ya so wannan kalmar domin idan mutum bai so ta ba zai kita wanda kinta kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke warware ta ya so ta ya so abin da take nunawa ya so abin da take nusantarwa sannan sharaɗinta na gaba shine alinkiyat wato mutum ya jayu bi ada'i hukukiha wajen aiwatar da haƙoƙinta are waɗanda take tabbatarwa wa menene haƙoƙin nata wajiyar a'malul wajiba wato ayyuka wanda suke na wajibi ikhlasu lillahi ta'ala domin nisa da keka niyya ga Allah ta'ala wa talaban li maradatihi da kuma neman yardar Allah din subhanahu wa ta'ala wanda wannan shine muktaba kalmatu shahada la ilaha illallah sharadinta na takwas shine alqabul almunafi lirraj wajibi ne mutum ya rungumi wannan kalma ya karbe ta ya da ita wanda yana kore yiwuwar mutum ya mai da ita ya kiyarda da ita wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da mutum zai tabbatar da wannan shiratuwa da biya zuwa ga umarnin Allah ta'ala da kuma nisantar abubuwan da ya hana wasu malamai suna ƙara shar'i na tara shine nisantar duk abubuwan da Allah subhanahu ya hana ɗaya daga cikin malamai ya waƙe waɗannan sharaɗan guda takwas yake cewa ilmun yaqinun ikhlasu sidq ma محبة وانقياد والقبول لها والثامنها الكفران مثل بما سوى الإله من الأوثان قد أولها وإن سوني شرطا دا واجبين سيمة ياتكاسو sannan kafin kalmar shahada da zai faɗa ta yi tasiri ta amfane sa imanin sai inganta a lahira kuma ta amfane shi wannan kalma ta la ilaha illallah tana da kwaloli masu ɗimbin yawa wanda a taƙaice a irin matakinmu na ƙananan ɗalibai za mu kawo wasu daga ciki gwargwadon abin da muka gani a littafin malamin kwakwakwo masu hikima suna cewa wai idan ana yawo a cikin daji idan babbar giwa ta zo tana son ta huta sai ta sa botoramin ta karyo babban reshe na bishiya ta shimfiɗa shi a ƙasa ta zauna ta huta shi kuma ɗan zomo shi ma idan ya gudu ya gaji sai ya samu wani ganye ɗan girman da bai fi girman jikinsa ba shi ma sai ya kaɗo sai shimfiɗa a ƙasa ya huta kila in kun yi da wannan ba za ku tsammanin ku ji abubuwa da yawa ba duk da akwai manya-manyan ba na ce giwayen malamai na gaske to ga dan karamin zomo ya samo su guda goma sha biyar kuma na akuwa ko yadda sun zo ne daga ɗalibi ran da za a je gaban malamai za a sha mamaki wannan shine mataki na ƙarshe fadailu la ilaha illallah lalle la ilaha illallah suna da kullu masu girma suna da matsayi da darajoji wanda bai kamata a ce musulmi bai san su ba kuma ina gani yana daga cikin abin da ya sa muke da rauni musamman mu ahlus sunna wajen yawan maimaita wannan kalma rashin sanin falalolinta hakika an yi wa'azi an yi nasiha an nuna mana cewa irin wannan la ilaha illallah da aka fa faɗa sau tari ranar juma'a da la'asar ana waka ana rangaje ba daidai bane amma abun mamaki shine mu da muka gano nasu ba daidai bane mu kuma ba ma yin nadidan mu ahli sunna mu ne da an gama sallah za mu tashin fita kamar ba mu da bukata a wajen Allah subhanahu ta'ala irin nasu zikirin tabbas ba daidai bane irin wanda suke a ce a kawo kaza a kawo kaza amma mu ahli sunna mun san cewa ko ba a ce a kawo ba annabi ya ce a kawo to me yasa ba mu tsaya mu kawo din suna zagaye wani kyalle su rika fada su rika fada tabbas ba daidai ba ne karantarwa da aka mana kenan tun kafin a haife mu ka fara wa'azi akan wannan amma da muka taso aka koya mana na daidai din me yasa mu ba mu to ni ina gani yana daga can abin da yasa ba ma yi rashin sanin falalolin wannan kalma ta la ilaha illallah daga cikin falalolin ta ga su kamar haka na farko mu sani cewa ita ce kalmar tauhidi kuma ita ce sirrin kalmar shahada da mutum zai ce ashhadu ya shiru ba zai ce komai ba dole sai ya ce Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah so da wannan ita ce lafi ta shiga addinin musulunci hadisi ya zo hadisi muttafaqun alaihi daga Abdullah bin Umar wanda yake cewa buniyar islamu ala khamsin an gina addinin musulunci akan ginshiƙar guda biyar na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah haka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mu'az zuwa Yaman cewa ya farko abin da zaka fara kira su shine an yi wahidullah a wata ruwaya Allah ilaha illallah saboda haka wajibi ne mu san cewa wannan kalma ita ce take tabbatar da mutum akan addinin musulunci kamar yadda muka faɗa tun a gabatarwa game da ma'anar la ilaha illallah maganar shekul islam muhammad bin abdul wahab yake ta ita ce alfarikatu bainal kufri wal islam saboda haka wannan yana da muhimmanci mu san wannan abu na biyu anna Allah shahida bil kalima li nafsihi wa tashhada alaiha al udula min khalqihi wa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah ya faɗa a cikin suratu ali imran cewa shi kansa ya shaida annahu la ilaha illa huwa sannan kuma ya ce wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida sannan ya ce wa ulul ilmi hakanan masu ilimi kuma Allah qa'iman bil qisti ya tsaya akan adalci kalma da ya faɗa kalma ce ta gaskiya kenan wannan kalma ce mai girma domin ga Allah mafi girma shi ya fara faɗa zababbu cikin bayansa mala'iku wa'inda la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun su ma suka faɗa bayan su zababbi cikin bayansa wanda gaba gaba su ne annabawansa sannan da mabiyansu musamman magadansu malamai su ma sun shaida annahu la ilaha illallah so daga kalma ce wacce Allah ya shaida mala'iku suka shaida malamai ma suka shaida wannan kadai ma ita zama falala da daraja a gare ta na uku hiya khairu kalimatin qala annabiyuna wannan ita ce kalma mafi alkhairi wanda annaba suka faɗa kamar yadda tabbata a hadisin Abdullah bin Umar wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma Albani hasanata a cikin Sahihul Jami' yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi kalmar da na faɗa ni da annabawan da suka zo min qabli kafina ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ita ce mafi tsadar addu'a da ake yi a ranar Arafat wani malami yana cewa akwai abun mamaki da ya kamata mutane su gane Allah madaukakin sarki ya girmama daren lailatul qadari amma duk girman da ya bai wannan dare mala'iku ya aiko a gaba gaba mala'ika jibril alaihi salam tana zallu mala'ikatu wa ruhu fiha amma ita ko rana afa Allah da kansa yake saukowa kuma sai zaɓar kalmar da za a faɗa ita ce a ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wani zai ga kamar yana da wasu bukatu wa'inda ba wannan ba amma idan muka koma gaban malamai suka fito mana da sirrin da ke cikin wannan kalma za mu fahimci cewa dukkanin bukatu da kake da ita to wannan kalma da ka faɗa ta kunshe ta falalacce ta hudu kaunul kalima awwal wajin ala man du'iya ila al-islam wannan ita ce kalmar farko wacce ake gabatarwa ga wanda aka kira shi zuwa ga addinin musulunci kamar da tabbata a ruwayar Abdullah bin Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura Mu'az bin Jabal zuwa ga mutanen Yaman yake cewa zaka je wajen wasu mutane wanda suna da wani ilimi wanda ya gabata to daga idan ka je da mun sun san labarin zuwa annabin mu kuma sun san irin sakon da zai zo da shi sadaka kada ka fara gaya musu wata magana sabanin abin da suka sani a littafansu na baya abin da zaka kira su zuwa gare shi ne la ilaha ilaha illallah sai su ji abin ya zo kamar yadda suka sani a baya ka yanke musu hanzari kenan ba su dalilin karyatawa sau da haka kenan da yan uwa masu zuwa da'awa da an je farkon abin da za a fara kiran mutane zuwa gare shi shine su yadda da wannan kalmar su yadda da ma'anarta sai musu tasiri a zuciya wallahi ta biyar wannan shine farkon wajibin da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta akan dan adam ya san sa domin ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah al-imam al-bukhari ya bawa rubadi a littafin sa yace babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal wato wajibi ne mutum ya fara ilimi kafin ya fara magana kafin ya fara aiki to wani ilimi za a yi shine asal la ilaha illallah babu wanda kuma zai kasa fahimtar wannan kalma tana da saukin fahimta ga dukkan wanda aka masa bayani saboda haka wannan ma falla ce game da wannan kalma ta la ilaha illallah na shida anna shahadatu biha anna shahadatu biha ma at-tasdiq al-kamil ma at-tasdiq al-kamil ya'ti min dukhul an-nar lalle fadin wannan kalma ta shahada tare da gaggatawa cikakkiya yana ba mutum kariya daga shiga wuta kamar yadda shekhani kafsar daga ruwaya Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah ala nar babu wanda zai faɗi kalmar nan ta la ilaha illallah kuma lalle manzon Allah rasulullah sidqan min qalbi da gaske yanda ya faɗa a bakinsa haka yake ji a zuciyarsa ba sai sai Allah ya haramta bikinsa da dawwama a cikin wuta ko da ya shiga ya samu abin da ya samu gwargwadon zunubinsa Allah ya kare mu falalata ta bakwai ana sahiban kalima ma'sum dami wal mal lalle ana sahiban kalima wanda ke faɗin wannan kalmar to Allah subhanahu ta'ala ya ba shi kariya game da jininsa kuma ya ba shi kariya game da dukiyarsa cewa bai halarta a zubar da jininsa ba bai halarta kuma a kwace dukiyarsa a lissafta ta a matsayin ganima ba kamar da imam muslim ya fita a cikin hadisin farik bin ushaini al-ashja'i qala yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah dukkan wanda yake la ilaha illallah kuma ya kafirce mu duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba to ya haramta a zubar da jininsa kuma ya haramta a wato dauki dukiyarsa a matsayin ganima amma duk abin da ya aikata na halas ko na haram to hisabin sa yana wajen Allah subhanahu wata'ala haka nan hadisi muttafaqun alaihi yazo daga Abdullah bin Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah an umarci ni in yaki al'ummar duniya gaba daya har sai sun faɗi wannan kalma mai daraja la ilaha illallah su tsaye da sallah su ba da zakka yake cewa fa idza fa'alu zalika in suka aikata haka asalu minni dima'ahum wa amwalahum to kenan sun karɓi kariya game da dukiyarsu da kuma rayukansu ba zan taɓa ba illa bi haqqul islam sai dai in sun aikata abin da yake haƙƙi na musulunci wanda yake na haji a haji wanda ba shi da haji kuma sai mutum ya je ya haɗa da Allah wa hisabuhum ala Allah falalarsa ta takwas mana ata bil kalima bi sharatil ilmi da khalal janna dukkanin wanda ya rike Allah da wannan kalma ta la ilaha illallah amma da shar'i na ilmi ya san ta ya san me take nufi kuma ya yadda da ma'anata a cikin zuciyarsa tabbas zai shiga aljanna kamar da imam muslim ya fitar da hadisi ruwayar Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda likita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna lalle dukkanin wanda ya mutu alhalin yana da cikakkiyar matsayin cewa la ilaha illallah ya shiga aljanna wannan shine malamin su ce masa i'tibar ma sai kun ya ma shiga kawai saboda ana mana ba tantama ba kokonto tabbas aljannan nan zai shige ta فلا تترى من أتى بها بشرط اليقين فيها فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وان دي فدا وان كلمة شرع يقين إن كل وراء kamar muna kawo kwalolin nan ne kuma suna goyon bayan sharadin la ilaha illallah da muka ambata a baya wanda ya faɗe ta da ya ƙini a zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa bishara da aljanna kuma yadda inganta a hadisi wanda imam muslim ya fitar ruwayar abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dukkanin wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah kuma yana mai mutakinan biha qalbihi zuciyarsa ta yarda da wannan kalma da ya kini ɗari bisa ɗari babu tantan babu kwankwanto fa bashiru bil janna kuma masa bishara da aljanna falala ta goma a gurguje yan uwa ita wannan kalma ta la ilaha illallah a'la maratib iman ita ce mafi daukaka cikin matakan imani guda wato 73 ko kuma 72 kamar yadda inganta a sahihaini ruwayar Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa al-iman bid'un wa sab'un shu'ba shi imani wato ya kafi gida 70 da wani abu wannan ita ce ruwayar Muslim aw bid'un وستون شعبة وستون دون أو فأفضلها قول لا إله إلا الله ما في دوكك تتايا أتكين سيتتي فإن لا إله إلا الله لذكر شرطا تدى مكعبة أبايا وأدناها تكرشن كما إماطة الأذى على الطريق mutum ya kawar da abin da ido bai son ya gani hanci bai so ya ji warinsa kafa ba ta taka a kan hanya والحياء من الإيمان هكذا كما كنا suna daga cikin imani kenan dukkanin wanda ya faɗi wannan kalma ya yarda da ita cika sharɗanta to ya samu mataki na farko mafi girma cikin matakan imani guda 73 fallasa ta goma sha ɗaya annal kalima hiya afdalu zikir wannan kalma ita ce mafi ficiya cikin zikiri da ake yi man sani ake nufi da zikiri shine as-sana'u alallahi yabo ga Allah au du'a'u ko roƙon sa bukata au ri'ayatu ahsanihi ko kuma kulawa da hukunce-hukuncensa kamar yadda ya tabbata a hadisin Tirmidhi wanda Imam al-Albani ya hassana sa kuma Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da al-Hakim suka fitar da shi riwayar Jabir bin Abdullah da yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afdalu zikiri la ilaha illallah mafi jicin zikiri shine kalmar la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah mafi jicin addu'a ita ce alhamdulillah wannan ma dukkanin wata bukata da mutum yake da ita tana kunshi a cikin ma'anar wannan kalmar mun goma gaban malamai mun tunkushe kafa mun zauna mun buƙaci bayani za su samu akan hanya haka na hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu khataaya babu wani a doron kasa wanda zai ce la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah fa ce an yace masa laifukansa walau kana mithla zarratil bahad ko da kuwa yawan ya kai kumfan teku wanda ido zai iya kirga shi kuma iya kallon mutum ne saboda tsawa yawansa wannan hadisi ne wanda tirmidhi ya da shi da ahmad kuma albani ya hassana sa falla ta goma sha uku ita ce ƙarshen kalma wacce ake bujuro da ita ga wanda wato ya zo mutuwa ana fatar a lakana masa wannan kalmar ya faɗa in ko ya faɗa to ana shakku da tun da izinin Allah ta'ala ya tsira kamar yadda abu ya'ala ya ta da hadisi da ibn adi kuma imam albani ya hassana sa a cikin sahiha yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ruwayar abu huraira cewa ku yawaita faɗin shahadatu Allah ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mutakum shine mahallu shahid idan ku ga wani dan uwa mutuwa ta zo masa kuma ya maita masa idan ya faɗi wata kalma misali ya ce ku bani ruwa to in kun bashi kuma ya maita masa idan bayan ya faɗa ya ce ina wani to idan kun bashi an sa ta zanto ita ce ƙarshen kalma da za a faɗa ana fata idan ya faɗa wannan kalma ta zamanto hijabi gare shi ranar alkiyama hakanan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yadda ya inganta a hadisin da Aisha radiyallahu anha ta bamu cewa lokacin da mutuwa ta zo masa mai zafi kwarai da gaske yakan su mai farka har aka aje masa ruwa kusa da shi yakan sa hannunsa a wannan kofi sai ya shafa abokinsa yana cewa lalle mutuwa tana zuwa da bugarwa tana zuwa da maye mai girma sai ya shafi fuskarta sai ya ce la ilaha illallah imam ibn Hibban ya rawaito hadisi kuma ya inganta ta ruwayar Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lakinu mutakum la ilaha illallah ko lakana ma wanda za su rashi a cikin ku kalmar la ilaha illallah fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah wa inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wa la asabahu qabla dhalika ma asabahu ku rika lakana masu rasuwa a cikin kalmar la ilaha illallah wanda muna wani kuskure wanda suka jinya a asibiti kuma Allah ya kaddara wani lafiyar su suna gani idan ciwo ya tsanani alamar mutuwa ta fara bayyana ga mara lafiya likitoci da nasu suka yi wani abu sai a ba su gudi su ji ice cream su ta wani kokari su kansu sun san mutuwa mutum zai yi su ta wani danna masa kirji kuma duk su ce ku nesa so kawai suke ku yadda cewa sun yi kokari kafin ya mutu kada a ce kun kyale shi ya mutu amma ba za su lakana masa wannan kalmar ba to idan wani naka ke wurin kuma kai ne ke jinyar sa ko sun ce ka tafi da ka tafi suna danna kirjin su kai kuma kana lakana masa kalmar la ilaha illa babbar gatar da zaka masa kenan dan na masa kirjin nan ba zai sa rayuwar ta dawo ba domin duk wanda ya faɗi wannan kalmar manzo Allah ya ce tabbas zai shiga aljanna ko da ya mutu yana aikata wani zunubi ba ya masa azabar wani zunubi da ya aikata mun ne zai shiga aljanna sai kuma mu masu rashin lafiyar mu gata mu ma wanda muke ganin alamar mutuwa cikin ƴan uwanmu gata kan mu yadda a ce wani nisa da su lokacin mutuwarsu walla ta goma sha uku lalle wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah khalisun min qalbi da gaske a zuciyarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece sa hadisi ya inganta daga abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa ya manzan allah wane ne zai fi saurin dacewa da samun cetonka domin tabbatar kai ke da ceto mafi girma da mai biye masa kafin kuma akwai wasu sauran annabawa da mutane kai ke ceto manzan allah ya yi murmusha yake cewa na san babu wanda zai mu irin wannan tambayar sai kai yake cewa wanda zai fi saurin samun ceto na rana alkiyama shine wanda ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi shine wanda ya ce la ilaha illallah da gaske a zuciyarsa yana nufin Allah da wannan falla ta goma sha hudu ta kusa da ta ƙarshe sha Allahumma mulin tabarak hadisi ya inganta annabi Musa alaihi salam duk da dai malaman hadisi wasu suna ganin rashin inganta sa a ciki akwai albani amma akwai su malamai waɗanda suke gani ya inganta wata rana annabi Musa alaihi salam yake cewa ya Allah a matsayin annabinka mai girma mai daraja wanda ni ne mafifici a cikin al'ummata ni ne wanda ka zaɓa da aikowa da manzancinka ka bani wata kalma ta musamman wacce zan rinka faɗa wacce ka fi santa wacce ka fi kaunarta wacce za ta ƙara mun matsayi a gurinka shi ke ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa alaihi salam ya ce a sai wannan kalmar sananniya ce ba wata sabuwa ba ce kowa ma ya santa ni na so a bani wata ta musamman ce shi ke nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin sa ke cewa har akwai wani abu da ba su sani ba ita wannan kalmar ta la ilaha illallah da za a mai da ita kima a dora ta akan faranci na gwada mizanin ayyukan bayi sannan a ɗauko ta mai guda bakwai wanda tsakanin kowace sama zuwa wata tafiya ce ta shekara ɗari biyar a duk abin da kake gani ya fi kowane abin hawa sauri kada mu koma zuwa ga jaki ko rakumi in ba haka ba za mu gane ba da ƙasai guda bakwai sannan da halittun da Allah ya bautar ya tabbatar a ciki da za a ɗora su a faranci ɗaya la ilaha illallah a ɗaya to la ilaha illallah ce tarin da ya shi tafi sanawi al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa ashe hatta annabawa suna da bukata a tunatar da su fadala wannan kalma to ina kuma mu yau al-imam bin Abdul Wahhab a cikin darasin da ya fitar a karkashin wannan yake cewa abun mamaki akwai wanda za ga yana faɗin wannan kalmar la ilaha illallah amma sai ya zo da mizanin sa shagwal kuma kuma gashi ta fi sama da ƙasa da halittun da ke cikin su ne saboda me wayancin sharaɗan su ne bai cika ba bai santa ba bai faɗa dan Allah ba bai da yaƙini bai san kalmar bai kafirce ma abin da suka zama su kiyoshinta ba Allah ya kare Allah ya sanya mu cikin wanda ma'aunin mu zai nauyi sakamakon sanin wannan kalma da cika mata sharadanta abu na sha biyar shine ita wannan la ilaha illallah tana da cikin kalmomin da ake faɗanta da sauki ake saurin kammala faɗanta sannan kuma tana tara wa mutum lada ne yawa ladar da babu wanda zai je lahira da irinta sai wanda ya faɗi daidai abin da wanda ya faɗa ya faɗa ko ko ya zo da abin da ya fi wannan yawa hadisi ya inganta daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda bukhari da muslim suka fitar da shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir في اليوم مئة مرة كانت له عدل عشر قابل وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له فرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسيه لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك حديث إن جاء رواية مسلم bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir a rana so ɗari to lalle za a bashi lada mai yawa wanda tana da bangarori kala kala bangare na farko za a bashi lada wanda ya yanta bayi ko ya yanta wuya mace ko namiji guda goma wanda kun ga wannan lada ce in ba ta irin wannan hanya ba yanzu ina aka ga bayan balla tana yanta to idan kana son ka yanta bayi a lokacin da babu bayi musamman irin wannan zamanin namu sai ka faɗi wannan kalmar so ɗari sannan kuma a lokaci guda za a rubuta mutum lada ɗari sannan za a goge masa zinubai ɗari sannan kuma zai samu kariya daga shaidani zai samu kaya daga yanki da nafas ina ga su muka fi tsoro a yanzu a wannan yinin nasa gaba daya har sai yammaci ta yi sannan kuma rana alkiyama babu wanda zai zo da lada wacce ta fi tasa yawa sai wanda ya faɗa kamar yadda ya faɗa ko kuma ya ƙara akan abin da ya faɗa kun ga wani yana ɗaya daga cikin abin da ke mana wahala kaga bayan sallar su bayan mun zauna muna zikiri ko bayan sallar da asar ko tsakanin magariba da sha'i mun zauna mun zauna muna zikiri wannan zikirin fa namu ba na wa'ancan bane wa'anda suke yin shi ba daidai ba ya kamata mu da muka gano na daidai din muke da wanda suke ingantattu daga farin takada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi yanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke dukkanin wanda ya zauna tsakanin magriba da isha'i yana gani da Allah yana faɗin wa'annan kalmomi to daidai yake da wanda ya riba wanda ya dako kun ga yanzu ko ai ana dadewa ba a yaki ko kuma a yanayin da zamani yake nuna da yanayin duniya tamu irin wannan yakin da muke tunanin zai wuya a yi ta to ta ya za ka samu ladar wanda ya irin wancan yakin ya riba shi ne sai ka faɗi wannan kalmar so dari wani zai ce bai da lokaci amma za ku yi mamaki waya ta tana da kusan awa goma ko awa goma sha biyu a cikin awannin sa ashirin da hudu na rana kuma da za a an shi na awa hudu sai ya ji zazzabi ya kama sa amma ba zai iya ware awa daya ko minti talatin ya faɗi wannan kalmar ba wacce za ta ba shi kariya a duniya kuma lahira ya ji da ladar da ba wanda zai ji da irin ta to idan ma ka ji ba za ka iya ba abubuwa sun yawa ko to wani hadisi ya inganta a ruwayar muslim manzon Allah ce wanda ya faɗa so goma to za a ba shi ladar wanda ya yanta bayi hudu sannan daga cikin 'ya'yan annabi isma'il alaihi salam yan uwa kamar da na faɗa guzarin nawa ɗan kaɗan ne na san ba za a yi ba zai kare amma na riga na nemi hanzari a gurin ku kuma kun yadda ko cewa ɗalibi ne abin da mutum ya sani shi yake faɗa babu abin nema mutum ya faɗa abin da bai sani ba a ƙarshe wasiyata zuwa gare mu mu ɗan uwa ɗaliban ilimi shi ne mu zamanto masu biyayya ga shugabanni ko da muna ganin abin da aka samu za mu iya ba su san hango abin da suka hango suna son mu faɗa su ji su gyara mana daga ranar kuskuren ya ƙare ba za mu maimaita ba sannan abu na biyu mu dage da neman ilimi domin babu harkar da tafi wannan albarka da akwai wani abin da ya fi ilimi to da shi Allah zai zaɓa ya baiwa annabawa ya zamanto sun samu fifiko a kan dukkanin halittu da bayan da ke na Allah a doron ƙasa sadaka mu yadda mai rayuwa ta ɗalibtaka ta ilimi mu roki Allah ya karɓa rayuwar mu muna masu neman ilimi mu tashi a cikin taron masu ilimi ko ba a kiyama a ƙarshe mu ahlu sunna mu ne ke da zikiri mu ne muke da ingantacce mu muka kowa sanin falalar da ta gaske kuma mu ne muke a lokacin da muke ba muna yi don wani ji haushi ba ba muna yi don motsa jiki ba ba muna yi kawai don jin daɗi ba muna yi don sanin ma'anarta da sanin falarta da kuma fatan mu samu ladar da Allah ya tanada da dukkanin wanda ya faɗi wannan kalmar to mu muka cancanta mu dage mu faɗi wannan kalmar muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gangame mu cikin rahamarsa ya mana ta goma shi da falala ta wannan kalma ya sa mu cikin waɗanda za su tsira gobe a kiyama ya gafarta mana kurakuran mu a yi hakuri da abin da aka ji Allah ya kalli abin da muka faɗa daidai ya sanya cikin mizanin kyawun ayyukan mu wanda muka na kuskure ya gafarta mana yan uwa malamai shugabanni ɗaliban ilimi ina godiya da aka yadda aka bani wannan dama domin in tsaya a gaban ku faɗa abin da na sani Allah ya tsara tsara mu a wani wata na gaba domin mu tsara sauraron wasu daga cikin manya-manyan malamanmu ya haɗa kanmu a kan gaskiya ya ba mu ikon taimakonta ya tashe mu cikin al'umma masu ƙware gaskiya wa sallallahu wa sallam wa baraka wa ana ala nabiyina muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله